بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصورم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan manonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin bayani akan hadisan da suke nuni akan falalar jihadi sai lokaci ne halansa yau za mu tashi daga hadisin abdullahi dan mas'ud na
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى abdullahi dan mas'ud yake cewa na ce ya manzon Allah wannan aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukaki قال الصلاة على وقتها sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yin sallah a lokacinta قلت ثم أي sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam nace sai kuma wanne قال بر الوالدين sai ya ce sai kuma biyayya ga iyaye قلت ثم أي sai na ce sai kuma wanne قال الجهاد في سبيل الله yace sai kuma yakin ɗaukaka kalmar Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Zarrin al-Ghifari Allah ya yarda da shi yana cewa قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan aiki ne ya fi kowanne.
قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله Sai yake cewa imani da Allah da kuma yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها
safiyantuwa izuwa ga yakin ɗaukaka kalmar Allah ko kuma yammantuwa izuwa ga yakin ɗaukaka kalmar Allah to ya fi duniya da abin da ke cikinta.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi ya ce
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake tambaya shi cewa waye ya fi daga cikin mutane قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muminin da zai yi yaƙi da kansa da kuma dukiyarsa saboda ɗaukar kalmar Allah قال ثم من sai mutumin ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma wa قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره sai kuma muminin da zai hau wani tudu daga cikin tuddai ya ta bautar Allah ya kare mutane daga sharrinsa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال an karɓo daga sahal dan sahal Allah ya yarda da shi yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها mutum ya tsara kansa don yakin ɗaukaka kalmar Allah ya fi masa duniya da abin da yake cikinta.
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها Kurin da ɗayan ku zai sanya bulalarsa aljanna ya fi masa duniya da abin da ke cikinta.
والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها Yammantuwa da ɗayan ku zai yi saboda yakin ɗaukaka kalmar Allah ko kuma ya safiyantu ya tafi yakin ɗaukaka kalmar Allah ya fi duniya da abin da yake cikinta.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن سلمان رضي الله عنه قال An karɓo daga Salman Allah ya yarda da shi ya ce, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa, رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه
Mutum ya ware kansa domin yin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya tsara kansa akan haka, to ya fi azumin wata ɗaya da kuma tsayuwa a dararen wannan watan.
وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان
idan mutum ya mutu a cikinsa to aikinsa zai ci gaba da gudana wanda ya saba gudana kuma za a gudanar masa da arzikinsa kuma zai aminta daga mai fitinarwa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga fadala ɗan ubai Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله kowanne mamaci ana rufe fayil ɗinsa na rubuta masa ayyukansa daga zarar ya mutu sai mutumin kawai da ya fita yaƙin ɗauka kalmar Allah ma'ana ya toshe wata mafaka wacce kafirai za su iya cutar da musulmai a wajen yaƙi فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة saboda shi za a ci gaba da ƙara masa ayyukansa har zuwa ranar alkiyama ويؤمن فتنة القبر za a amintar da shi daga azabar kabari رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma shi tirmidhi ya ce hadisin ingantacce ne
وعن عثمان رضي الله عنه قال an karbo daga usman allah ya yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل mutum ya toshe wata mafaka a wajen yaƙi saboda ɗaukaka kalmar allah to ya fi wa mutum kwana dubu waɗanda ba wannan ba daga cikin masaukai mana ya fi masa ya- ya- ya- ya- ya zauna ya yi wata ibada ko kuma wani aiki na kwana dubu رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة Allah madaukakin sarki ya yi lamuni ga dukkan wanda ya fita yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah da kuma imani da Allah da gaskata manzannin Allah ya shigar da shi aljanna kuma ya koma da shi gidansa da lada ko kuma ganima.
والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa babu wani ciwo da za a ji wa mutum saboda yakin ɗaukar kalmar Allah face ranar alkiyama wannan ciwon mai shi ya zo da shi kamar yadda aka ji masa shi a wajen yaƙi لونه لون دم وريحه ريح مسك launinsa irin launin jini amma ƙanshinsa irin ƙanshin almiski والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا na rantse da wanda ran Muhammadu yake a hannunsa in ban da kan na tsananta wa musulmai to da ba wani yaƙi da za a fita face sai na fita tare da wannan yaƙin.
ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني Sai dai abin da ya sa ba zan fita kowanne yaƙi da za a fita a musulunci ba saboda ba ni da halin da zan iya ɗaukan nauyin dukkan musulmai. su kuma ba su da halin da za su iya ɗaukan nauyin kansu sannan kuma idan ba su fita tare da ni ba to za su ji ba daɗi wannan shine dalilin da ya sa wasu yaɓuɓɓukan ba na zuwa sai dai na tura amma ba wai don ba na buƙatar ladan abin da za a samu a can ba a wajen Allah.
والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل na rantse da wanda ran Muhammadu yake a hannunsa zan yi fata a ce in yi yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah a kashe ni sannan Allah ya ƙara raya ni na sake yin yaƙi a kashe ni sannan Allah ya ƙara raya ni in sake yin yaƙi a kashe ni.
رواه مسلم وروى البخاري بعضه
Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. Na'am.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
manzo Allah ya da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه, يد وكلمه يدمي
babu wani wanda zai ji ciwo a wajen yaƙin ɗaukaka kalmar Allah face ranar alƙiyama sai ya zo wannan ciwon nasa yana zubar da jini اللون لون دم والريح ريح مسك launin ciwon irin launi ne na jini amma kuma ƙanshinsa ƙanshin almiski ne متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Mu'az Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة duk wanda ya fita yakin ɗaukaka kalmar Allah kuma musulmi ne shi akan taguwa to aljanna ta waje ba a gare shi.
ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نك أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك Duk mutumin da aka ji masa ciwo a wajen yakin ɗaukaka kalmar Allah to ranar alkiyama wannan ciwon zai zo yana zubar da jini amma launin jinin zai zama irin launin za'afaran ƙanshin jinin kuma zai zama irin ƙanshin almiski رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmizi ne suka rawaito kuma shi tirmizi ya inganta hadisin
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال abu huraira yake cewa wani mutum daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani tudu akwai idan ruwa mai daɗi a wannan tudun sai ya burge shi sai yake cewa ina ma da zan nisanci mutane in zo in zauna akan wannan tudun sai ce ka amma fa ba zan yi hakan ba sai na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mutumin ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ka aikata saboda ɗayanku ya tsaya a wajen yakin ɗaukar kalmar Allah to ya fi masa ya sallah ta shekara saba'in a gidansa.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة Wai ba kwa san Allah ya gafarta muku ne kuma ya shigar da ku aljanna?
اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة
Ku yi yaƙi saboda rau kalmar Allah duk wanda ya yi yaƙi a kan taguwarsa to aljanna ta waje ba gare shi.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin ya kyautata shi.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله an ce ya manzan Allah menene kwatankwacin jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah
قال لا تستطيعونه sai annabi ya ce ai idan na gaya muku ba za ku iya aikatawa ba فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه sai suka maimaita masa wannan tambayar har sau uku a kowace amsa da zai ba su yana cewa ba za ku iya aikatawa ba ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله sannan sai ce musu misalin wanda yake ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yaƙar kafirai to kamar misalin wanda eh, yake yin azumi ne yake yin tsayuwar dare yake yin ibada ta hanyar karanta ayoyin Allah baya tsayawa da sallan nan baya tsayawa da azumin nan har mujahidi wanda ya je ɗauka ma Allah ya dawo ma'ana wanda zai iya samun ladan wanda ya tafi jihadi to shi ne wanda zai tsaya ya ta ibada ya ta sallah ya ta azumi baya tsayawa tsawon kwanakin da ne yaƙi da kalmar Allah zai yi yana yaƙi kaga ba wanda zai iya wannan tunda mutum yana buƙatar tsayawa aƙalla ya shiga banɗaki na'am متفق عليه Bukhari وهذا da لفظ Muslim ne مسلم suka rawaito na'am وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد a wata ruwaya ta bukhari wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka nuna min wani aiki mana wanda yake daidai da jihadi قال لا أجده sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba na iya tuna wani aiki wanda yake daidai da jihadi ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa zaka iya yi zaka iya shiga masallacinka idan mai jihadi ya tafi jihadi ka yi tsayuwar dare ba za ka daina tsayuwar nan ba ka yi azumi ba za ka sha ruwa ba sai mutumin ya ce ya manzan Allah waye zai iya yin wannan ai ba wanda zai iya
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira yake cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce
من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة yana daga cikin mafi kyawun rayuwar mutane mutumin da yake rike da linzamin dokinsa ya dinga tashi yana zabura akan wannan dokin duk sanda ya ji wata tsara ko kuma wata firgita ya tafi da gudu akan wannan dokin nasa kawai yana neman a kashe shi ko kuma inda mutuwa take
أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير ko kuma mutumin da yake cikin wani kwari yana tsayar da sallah yana ba da zakka yana bauta wa ubangijinsa har mutuwa ta zo masa a lokacin mutane kuma sun kasance ba wani alkhairi tare da su
رواه مسلم
musulun ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga shi abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض a aljanna akwai wasu darajoji guda ɗari waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaje su ga masu yakin ɗaukaka kalmar Allah tsakanin kowaɗanne darajoji guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa ne.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة duk wanda ya yarda da Allah Ubangiji ne kuma musulunci addini ne kuma annabi Muhammad manzon Allah ne to aljanna ta wajaba gare shi
فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال sai Abu Sa'id al-Khudri ya ji daɗin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da Annabi ka maimaita min wannan maganar mana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa sannan ya ce وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani abin da mutum zai yi kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi darajoji guda ɗari a aljanna tsakanin kowace daraja guda biyu kamar tsakanin sama da ƙasa ne sai Abu Sa'id al-Khudri yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene wannan sai annabi yake cewa shine yaƙi ɗaukaka kalmar Allah shine yaƙi ɗaukaka kalmar Allah رواه مسلم Muslim ne ya rawaito وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول abubakar ɗan abu musa al'ashari yake cewa na ji babana a lokacin yana fagen daga yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف maza Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yana cewa ƙofofin aljanna suna ƙarƙashin inuwar takubba فقام رجل رف الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم sai wani mutum wanda yake butu-butu ya tashi ya ce ya kai abu musa shin ka ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam
فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل abu musa al'ashari ya ce tabbas na ji saboda haka sai mutumin nan ya je wajen abokansa yake cewa ina muku sallama sannan ya zaro takobinsa daga cikin gidanta sannan ya zara wannan takobin ya fuskanci abokin gaba ya dinga dukansu da wannan takobin har sai da aka shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال an karɓo daga abdurrahman ɗan jabir allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce مغ- مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار ba yadda za a yi digadigan bawa su zama sun yi ƙura saboda ya ƙi ɗaukar kalmar allah kuma wuta ta same shi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu waira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع
babu yadda za a yi mutumin da ya yi kuka saboda tsoron Allah kuma ya shiga wuta har sai idan nono zai iya komawa cikin hantsa akuya.
ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم Babu yadda za a yi eh, hayaƙin jahannama da kuma ƙurar yaƙin ɗaukar kalmar Allah su haɗa a guri ɗaya mana duk mutumin da digadigansa suka turbuɗa da ƙurar yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah to ba zai shiga wuta ba.
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin mai kyau ne ingantacce.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa عينان لا تمسهما النار idanu guda biyu wuta ba za ta same su ba.
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله Idan da ya kuka saboda tsoron Allah da kuma idan da ya kwana yana gadi saboda ɗaukar kalmar Allah رواه الترمذي وقال حديث حسن tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga zaid bin khalid Allah ya yarda da shi yake cewa mazalar ta da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا duk mutumin da ya tanaji ne yaƙi saboda ya ɗauka ma Allah to yana daidai da wannan yaƙi ma'ana ya ba shi kayan da zai tafi da su yaƙi kamar ya ba shi raƙumi da kuma abin da zai ci a can ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا haka nan duk mutumin da ya ɗauki nauyin iyalin wanda ya fita yaƙi to shi ma yana daidai da wannan ya fita yaƙi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال an karɓo daga amu umama Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله mafificiyar sadaka ita ce shema wacce mutum ya bayar domin a je da ita yakin da kalmar Allah ومنيحة خادم في سبيل الله da kuma bara mai hidima da mutum ya bayar domin a je da shi wajen ɗaukar kalmar Allah أو طروقة فحل في سبيل الله ko kuma mutum ya bayar da taguwa wacce ta isa a yi jima'i da ita ya bayar da ita a je da ita yakin ɗaukar kalmar Allah رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin ingantacce ne. Masu sauraron mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan na gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.